وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم maganar zikirin juma'a wanda aka saba yi kullum sabuwar shekara juma'a mai zuwan nan ana zaton za ta zama ɗaya ga wata Allah da inda ta zama ɗaya ga wata a turan nan ne Allah da za mu yi zikirin juma'a na shekara-shekara wanda muka yi a bauchi sauran zikirori kuma masu yi na garuruka daga baya za su biyo muna zaton sarkin kano sabon nan zai gayyace mu za mu je zikirin juma'a amma kuma shi zai sa ranar juma'an da ya kasa dace da shi waje za mu yi na bauchi wannan juma'a mai zuwa wanda duk bai ji ba sai a gaya masa domin a yi zikiri a yi wa'azi a yi wa ƙasa addu'a allah ya yi mata bala'in da take ciki abinda ta fuskanta kuma allah za a mata alheri allah ya karya dukkan sharri allah ya taimaki dukkan alheri insha Allah duk wanda abin ya shafa wanda bai yiwu ku gaya masa a juma'a mai zuwan nan yanzu ina zaman sauran kaman kwana biyar ko wannan shekara za ta ƙare za mu tuma wa Allah abubuwan da muka yi cikin wannan shekara Allah ya yafe mana abubuwan da muka yi na alheri cikin wannan shekara muna roƙon Allah da farlarsa ya karɓa mana wannan shekara da muka fuskanta Allah ya sa mu shiga cikin alheri Allah ya yi bala'i Allah ya sa mu shiga cikin lafiya da kunciyar hankali da koshin goshin lafiya wannan taron yana da amfani babban amfaninsa dama duk inda musulmi suka taru suka haɗu Allah ya ce wani annabi yana cikinmu wa alamu annafi kuma rasulallah wa in aka taru sirrin shehu tijjani zai haɗu da kowa da kowa zai za a samu ci gaba kowa annurinsa zai daɗa ƙarfafa fa'idarsa ta daɗa ƙaruwa kuma za mu yi jawabai waɗanda suke za su tuna wa mutane sha'anin Allah da sha'anin duniya da sha'anin lahira insha Allah za a yi maganan Allah a yi maganan annabi sallallahu alaihi wasallam a yi maganan shehu tijjani a yi maganan shehu ibrahim radiyallahu anhu kuma a yi ta roƙon Allah Allah ya kawo lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali su malam baba masu yana mana wurare su kuma sai su yi ɗamara su so mu shirya mana abin kamar yadda muke yi kullum shi na shekara-shekara dama muna yin sa a baban gida su kuya ne ko? malama bayan ya halarta? kai da abokan aiki da sai ku dage ku shirya mana zikirin juma'a juma'a mai zuwan nan da yake mun yi magana da sarkin kano zai aiko ya faɗi juma'a da za a yi to kowace juma'a dai mu kan za mu yi a wannan mun yi mun bude kenan wanda duk za a yi a gaban Allah da za mu samu dama yi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wani addinin mu Allah ya kiyaye wani mutuncin mu Allah ya kiyaye wani kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya karya dukkan fitinu Allah ya kawo dukkan alheri irin abubuwan da suke koyewa suna bulla kaɗan kaɗan dai ga sun bayyana fili su ‘yan boko haramun an ce sun yi magana sun ce su na asalin su na asalin suka ce su akwai ‘yan ta'adda wanda su ba boko haramun irin nasu bane sun shiga cikinsu suna amsa sunan boko haramun akwai barayi sun shiga suna amsa sunan boko haramun akwai sojoji wato jami'an tsaro da suke kashe mutane da sunan boko haramun in ji su boko haramun ɗin ne suka faɗa to ka gani ana aito nan asiri ne yadda aka kama jirgin shugaban kirista a uganda abin nan afirka ta kudu da kudi me za a yi da su wai za a sayo makami a zuwa a sayi makami tun da yake limamin kirista ne da jirgin in an kawo makamin kiristoci za a harba a wajen da ke limamin kirista ne shugaban kan ne shine mai jirgin da kudin an yi za a sayo makami tun in sayo makamin kirista za a harba da makamin sai dai musulmi kenan kaga asiri ya tonu kenan cewa lalle akwai waɗansu kiristoci da suke shiga rigan boko haramun suna kashe mutane suna kona gidajensu suna rushe gidajensu da sunan wasu boko haramun abin gashi Allah ya kama su ya tona asirinsu ta wajen kama jirgi da kuma wannan na maganan boko haramun da yi magana ake shi ne sakatare janar na boko haramun amma ga yadda abin yake akwai su boko haramun din na asali su abin da suke cewa tun bullarsu sukan cewa farafu da mu ba ruwanmu da ku mu da gwamnati muke ba ruwanmu da ku mu da gwamnati muke ba sa kashe kowa ba sa taɓa kowa sai soja sai ɗan sanda sai wanda yake dai da wani ƙarfi na gwamnati to amma kaga waɗanda suka ambata guda guda biyun nan daga baya ko guda uku da ɓarayi da 'yan ta'adda da jami'an tsaro sojoji kenan su ma sun shiga ciki suna aikin to su su ne suke kashe mutane maza da mata manya da ƙanana a garuruka daban-daban su sojojin kirista ne kaga Allah ya kama su an kama jirgin su kuma aka mai da mutane kamar wawaye wai sai aka ce yayi jirgin wai gwamnati ce don Allah gwamnati ta yi aron jirgi ko kuma ta dauki hayan jirgi matalauci ya ce gwamnatin Najeriya har da za ta nemi aron jirgi wajen shugaban Kirista ko ko ta nemi a haya wajen shugaban Kirista to ka gani amsa cewa wannan abin ba na na gwamnati ne ma ya dara bata lamarin ya dara kwabawa gwamnati ai in za ta yi makami akwai hanyoyi da farko dai sai an yi an hada an hada kwamitin da abin ya shafa akwai ministan tsaro sai yana nan akwai shugaban sojoji na ƙasa da sama da ruwa sai yana nan akwai national security sai yana nan akwai waɗansu jami'ai wanda sai suna nan da su za a yi shawara a ce irin makamin da za a saya wani iri ne sai a ba da sha'awa da labari na iri kaza ne iri kaza ba mu da su ne isassu ai ba mu da su isassu to waɗanda ake nema a saya ɗin sun kai kamar nawa kuɗin zai kai nawa duk sai yi magana an nemo waɗannan duk gaba ke da sai a nemo kuma majalisa a gaya mata ko da yake sikirin ne sha'anin amma dole sai sun sani domin abu ya shafi kuɗi to sai an yi haka an gama an tabbatar an rubuta yarjejeniya an tura mutane da za su je garin da za a sayi makamin su je su yi gangane su yi sabe su yi gangane ga abin da ake nema ga abin da ake nawa yaya abin zai zama yaya abin zai zama sai wancan ƙasa da za a sayi makami a wajenta da kamfanonin sun ba da amsa an yi magana tukuna kaman na gangane na na biyu sai an gama an yarjejeniya an gama sannan ai maganan ciniki sannan ai maganan kudi duk wannan tsakanin gwamnati da gwamnati ne kuma su ainihin kamfanin da yake da wannan makamin shine zai ɗauki nauyin kawo makamin inda aka saye shi din domin watakila akwai waɗanda ba su iya aiki da shi ba za a turo ƙwararru tare da makamin wanda za su zo su yi bayani ko kuma a dama an ƙware to sai su ne za su kawo makaman su yi waɗansu bayanai duk a cikin a gwamnatance ba a sirrance a ɗauki hayan jirgin wani shugaban kirista ya je uganda a sayo makami amma wai na gwamnati ne ba ai ko ko na afirka ta kudu ko ai ko magani gwamnati za ta saya ba za ta sai da haka balle makami ko magani in gwamnati za ta yi magani ma ba za ta yi ta wannan hanya ba balle ba abun hatsari makami magani dai wanda zai amfani musulmi da wanda musulmi gaba daya in gwamnati za ta yi ba ta wannan hanya take zai zaba to saboda haka Allah dai ya karbi addu'o'in mu muna fatan zai sauke mana wannan bala'i tunda asiri ya soma tonuwa an ji kunya a fili kowa da kowa ya ji ya gani mutanen ƙasa sun ji sun gani mutanen ƙasar waje sun ji sun gani an gane inda duk abin yake kuma lokaci ya yi wansa Allah ya kawo saboda haka mun ci gaba da roƙon Allah wannan juma za mu taru mu ta roƙon Allah Allah ya tabbatar mana lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya karya dukkan masu neman karya gwamnati masu neman bata musulmi da musulunci Allah ya bata su masu neman kauda musulmi da musulunci Allah ya kauda su masu neman danne musulmi da musulunci Allah ya danne su masu neman bata sunan musulunci Allah ya bata su Allah ya sa musu bakin jini a zuciyar kowa da kowa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah ya kiyaye mana Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu mugun nufi Allah ya karya su Allah ya gyara mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali kowanne ya samu haƙƙinsa mu mu yan adam iri biyu ne dukkan mu uban mu ɗaya ne sunansa annabi adam da ya haifi 'ya'yan nan nasa sai suka zama iri biyu da ikon Allah waɗansu suka ɗauki hanyar ubansu shi ne bin Allah da bin hanyar Allah su ne a manitowa da duwanan lahi akwai kuma wanda wasu ɗauki hanyar ubansu ba sai suka zama rago da wutsiyan kare ɗan mala su ‘ya'yan adamu ne amma ba su yadda sun bi hanyar adamu ba sai suka bi hanyar maƙiyin adamu shi ne iblis su ne suka zama kamar ba a bisa kaɗin minan lahi suka ɗauki hanyar hagu da ikon Allah mu kuma ka ɗauki hanyar dama da ikon Allah to amma mun an kawo mu ne mu rayu a wuri ɗaya kuma mu kiyaye wa junanmu kowa ya kiyaye haƙƙin ɗan uwansa lakum dinukum waliya dini kowa ya addinin da ya ga dama in ji alƙur'ani lakum dinukum waliya dini to da kuma sofi ne amma wannan babi za a karanta shi kuma dokokin ƙasa wanda suka ce freedom of religion wato addini yana da 'yanci wato yana da yanci a yi shi a Najeriya ko na hannun daman ko na hannun hagun akwai yana da yanci a yi shi ɗan ƙasa ya yi addinin da ya ga dama shi kuma ɗan ƙasan yan ba shi ma yancinsa nasa na kansa ya zaɓi wanda ya ga dama ya yi amma ba a ce waɗansu mutane in sun bi waɗansu mutane su ɗauko makamin su su ƙarasa su ba ba bari haka ba kuma abin mamaki wanda musulmin nan ba suna da awai su kirista ne Kirista abin da aka san Kirista da shi tausayi, Kirista addininsa ya hana zubar da jini, gara mu musulmi muna da hanyar zubar da jini ta hanyar jihadi in ya zama dole, ta hanyar hukunta hukuncin kisasi wato wanda ya kashe mutum, an yi neman yadda za a fidda shi ya zama ya zama a biya diya ko a yafe duk an rasa hanya. to wannan sai kenan sai hukuma ta zartar da hukunci akan wanda ya kashe mutum shi ma annan nafsa bin nafsi sannan kuma wanda ya bar addininsa ya zama mara lafiya ya samu ciwo wanda ake tsoron kada ciwon nan nasa ya harbi sauran masu lafiya idan saniya ta bulla da ciwo yaya suke yi mata kashewa suke su gunne ko don kada shanu masu lafiya su ɗauka ko shi yasa ake ganin kafiri na yawo lafiya lau amma murtaddi kashe shi ake don ya samu ciwo ne kare harbi mutane da shi to ta wannan hanya kashe wanda ya kashe mutum da wanda ya ridda ya yi rashin lafiya ana tsoron kada ibola ibola ta taɓa masu lafiya ake kashe shi da kuma sayi buzdani ta wannan ne muke da iko mu musulmi muna da hanya na zubar da jini ta wannan hanya kawai amma ba yadda za a yi musulmi ya kashe wanda ba musulmi da gangan Allah ya hana ba ka da iko don kai musulmi ne ka kashe wanda ba musulmi don kai musulmi ne Allah ya hana ya ce wala tattulun nafsa allati harrama Allah kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai ta wannan haƙƙi da aka ambata in ta wannan haƙƙi da aka ambata kam Allah da yace a yanka rago a yanka a yanka saniya a yanka akuya shine yace ya kashe waɗannan mutane wanda ya zo da ciwon ebola wato murtaddi kenan ana tsoron kada ya harbi mutane sai maza maza a tona rami a kau da shi da kuma wanda ya kashe wani mutum kashe mutum ba gaira ba dalili an yi masa hanyar fita duk bai samu hanyar fita ba shi ma a kashe shi haka kuma a sai buzzani sai kuma wanda ya shirya juyin mulki zai hargitsa zaman lafiyan ƙasa shi ma in an kama shi akwai hukuncin kisa a kansa ko a musulunci akwai hadisin wanda ya same ku kanku yana haɗe yana so ya tarwatsa haɗuwan kanku wato zai hargiza tsarin mulki na zaman lafiyan ƙasa na cin amanan ƙasa to an ba da dama a kashe shi ba amma kirista su ba su da wata hanya ba su da wata hanya ta kashe mutum annabi isa addininsa bai yarda da a kashe mutum ba ta kowace hanya ko ya yi maka kisan kai baka da iko karama addinin annabi isa addini na tausayi sai dai ya san yadda za a yi amma ban da dai a kashe mutum ya kashe mutum a rama a kashe mutum babu shi to amma sai ka gawai mutane wajen daula fiye da talatin sun ɗauki makamai na kisa su je kamar bagada su ta zuba wuta akan mutane maza da mata manya da yara su zuba a afghanistan su zuba a kowane gari a libya ne a ina ne ko ina ne wa ya gaya musu addininsu ya ba da daman a kashe mutum babu inda wannan addinin da muka sani na annabi isa ne bai ba da wannan dama ba to amma su sun ba kansu dama kuma sun ɗauki rigar addinin sun sa a wuyansu amma sun ba kansu dama na kashe mutane addinin su bai yarda ba addinin kirista bai yarda da ya kashe mutum dan adam ba akwai wani abin da ya faru mu a nan kasar wanda yake da yake asiri ne wani babban mutum a filato ya dauki miliyan goma ya sayi makami ya shirya samari suka zo nan tawa suna kashe mutane to sai wani dan uwansa ya je ya faɗa wa gwamnati shugaban gwamnatin kuma kirista ne sai ya ce in na kira mutumin za ka iya faɗa a gabansa ya ce zan iya aka kira mutumin a gaban shugaban ƙasar wannan lokaci ya ce gashi kai abin da kake yin nan yanzu in ka je lahira mai za ka gaya wa yesu kana zubar da jinin ɗan adam in ka je lahira mai za ka gaya wa yesu kai ba kiristan kirki ba ne ya zazzage ya zazzage ya tashi sai wanda ya kawo labarin shi ranka ya dade ya fi masa amma a roƙe shi kar ya sake yin irin wannan abu kuma a roƙe shi yadda za mu haɗa kanmu a filato a nan filato aka yi kuma mutanen da ya shirya ɗin nan ta wani suka zo suna ita damu mu suna kashe mana mutane wai kuma su kiristoci ne ba an taɓa yin kirista haka kirista ba zubar da jinin mutane zan nana ta zan sake nana ta a duba littattafan dukkan kirista duk ko da yake an nemi littafin har yanzu ba a samu ba wani yace yana neman injilan annabi isa sai aka kawo masa littafi bible ya duba ce to ai wannan na ishaya ne a kawo min na isa aka kawo ni aka ce gashi ce ai wannan na yohana ne a kawo min na isa duk wanda aka kawo shi wannan na wani ne a kawo min na isa har yanzu ba a samu na isa din ba shi qur'ani ana iya samun na wani akwai na wani za a kama qur'ani kace ai wannan mu yadda da shi wa na wani ne a duk ƙur'ani guda ɗaya duk duniya gaba ɗaya kowa ya san ƙur'ani na Allah ne shi kaɗai kuma wanda ya aiko da shi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ba wanda yake da hannu a cikinsa saboda haka dan Allah muna roƙon neman zaman lafiya kiristoci masu hankali kiristoci masu neman zaman lafiya kiristoci abokan zaman mu na lafiya don Allah don annabi ko da yake ba abinku bane ya ce don Allah don annabi don Allah don Allah don Allah don Allah ku yi uwanku magana mu samu zaman lafiya ku tona asirin miyagun mutanen nan masu kashe musulmi don siyasa ku tona asirin su a samu zaman lafiya siyasa ba sai an kashe mutum ba siyasa da magana ake yin ta ku tambayi mutanen America mutanen Ingila su ne iyayen siyasa da kashe mutane ake yin siyasa ko da magana da magana ake yin siyasa da rubutu ba da kashe mutane ba amma ku siyasar ku a kashe mutane a kona gidaje a kona masallatayya wasu wawaye kuma yan ta'adda har su yi ta kona coci mu addinin mu ba a taɓa coci addinin mu ko da mutum mai yaƙi ne ya gudu ya shiga coci ba za a bi shi a kamo shi ba ya tsira coci balle fa shi cocin gaba da rushe a kona ba addinin musulunci bane ya jama'a musulmi don Allah don annabi mu tsakaninmu da junanmu mu musulmi da junanmu tukuna mu yarda da junanmu akwai wasu yan ta'adda da suke kafirta musulmi kafirta musulmi ba wani abu ne mai sauki ba kowane musulmi Allah da kansa ne ya naɗa shi a fadarsa musulmi ya miƙo shi duniya don ya zo ya masa ibada to kuma shi Allah bai ba wani mutum ƙarfin cewa in ka ga wani ya yi maka kaza yau na yadda ka tube shi ba ba wanda ya sai tuɓe musulmi don Allah ne ya naɗa shi a fadarsa saboda haka duk mutum da yake ma musulmi kafiri to ɗayansu ya zama kafiri in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata a senegal gwamnati ta taɓa batawa da wani babban ma'aikacinta na gwamnati sai ta tube shi da ta tube shi babban mutum ne wanda ya je ya yi masa tiyalje an tube shi ma shi ma sai aka tube shi wanda ya je ya yi masa jalje an tube shi din ma shi ma sai aka tube shi saboda haka balle gwamnatin Allah Allah ya nada mutuminsa bawansa daga shi sai shi ya nada shi musuluncin nan ya bashi ya tawo kai ka zo ba gaira wasu kace kafiri ne kafiri ne kafiri jiwa Allah ne ya nada shi Allah ne ya aiko ka tube shi saboda haka yan ta'addan nan masu kafirta musulmi su janye wannan maganganu bana nayi dariya a Makka wani dan siyasa yace domin a Makka masu wazi yawancin su yan izala ne yawancin masu cewa su malamai ne yan izala ne yace zan je in wa malamai wa'azi yau yace me zaka ce musu yace in sun zo nan arfa su ga cewa an hada kai an hada kowa da kowa an hada kai kowa da kowa ƙarya suke yi in su je na zai su faɗi haka mana sai su zo nan arfa wajen karban kurji duk musulmi an hada kai kowa da kowa an hada kai da yan da yan da yan da yan izala da yan tijaniya da yan kadiriya da yan shi'a kowa ya yarda an hada kai an zama abu daya yace ƙarya suke yi in sun koma gida kowa sai ya waru don me kuke cewa mutane kafirai kafirai a Najeriya in kun zo nan ko ku ce kowa musulmi ne shi wannan siyasa yake ba da labari haka ce wannan sai ne musu wazi ko a nan kowa kun yarda musulmi ne amma in kun je Najeriya sai ku ce wani kafiri wani kafiri wani kafiri ƙarya kuke yi su zan musu wazi su wannan amai da addini abun wasa addini abun wasa kai ba malami ba kai ma ba malami ba kai ma ba ku yi guru gaba ɗaya ku ce ku ba ku da abin zagi sai malamai sai addini misalin zaman mu na Najeriya ba abun mamaki yadda misali ya zama kamar likitoci ne guda goma sha ɗaya dukkansu masu fiɗa ne gwanaye so sai ɗaya ya samu ta daraja a cikinsu goyon baya ta hanyar gwamnati saura nawa kenan saura goma to ɗayan nan sai ya je ya zaɓo mutane wanda suka fita da certificate na koyon likitanci za a kai su su koyi likitanci ba su shiga jami'a ba fa wata makaranta a kai su za su koyi likitanci ba shiga jami'a ba ma sai ya je ya zaɓo guda goma a cikinsu waɗannan mutanen ba sai ya ba su darajoji ya ba su uniform ya ce za mu je taro likitoci mu ashirin da ɗaya ne amma duk abin da na fara ku ce gaskiya na ku goma nan duk abin da waɗancan suka ce karya suke yi shi kenan sai suka zo taro su wayannan na original din guda goma abokan wancan babban da ya da kansa cikin su ga waɗanda aka zaɓo na fojere su ma guda goma uniform kowa da uniform ɗinsa to duk lokacin da wannan suka yi magana sai wa'ancan goma sai ƙarya suke yi duk wanda wannan ƙarya gaskiyarsa gaskiyarsa sai aka ci gaba da haka to wai mu da wasan likitanci ba ina muka san gaskiya take ina muka san gaskiya take sai wanda ya san likitanci ne zai ce waɗannan na fojere ne na san lokacin da aka ɗauko su daga makaranta iri kaza suna koyon nas nas aka ɗauko su aka sa musu uniform na likitoci wai su ma likitoci ne wanda ya san su ya san su ko mu ko mun san su to mun san su wata a ɗauko jahilai kawai a naɗa su ce su ma malamai ne ustaz ustaz ko sheik sheik kowa ya san ba su yi karatu ba fojere kurum a mai da addini wasa da kuma da yake zamani ne na yancin addini da yancin magana a Najeriya kana da iko kai komai a Najeriya in dai ba za ka yi juyin mulki ba in dai magana ka ba za ta kawo juyin mulki ba kana iya faɗin komai don ka zaji waliyi zai jawo juyin mulki ne to saboda haka sharrin da ya same mu kenan waɗannan fojirin fojirin likitocin da aka naɗo wanda ba likitoci masu koyon nas nas aka dauko aka naɗa to su ne suka ja mana wannan dukkan bala'i kun san Allah ya ce walakin na tsirar nasu la yi yawancin mutane ba musulmi bane ba su da imani sannan ya koma cikin musulmi karan din yace walakin nasir walakin nasir nasi la ya'lamuna waɗannan karan din kuma yawancin su ba su da ilimi a cikin masu ilimin kuma sai aka dauko karan din sai aka ce walakin aktsarakum lil haqqi karihuna ko ko masu ilimin yawancin ku ba ku son gaskiya to mai gaskiya na zai samu jama'a nan asali mutane gaba ɗaya a duniya kafirai sun fi yawa musulmi su ne kaɗan ta cikin musulmin kuma marasa ilimin addini sun fi yawa masu ilimin addini su ne kaɗan masu ilimin addini kaɗan ɗin kuma wanda za su tsaya take akan gaskiya ba su da yawa yawancin su kuma ga kwaɗayi ga tsoro ga neman girma ga neman zaman lafiya ya hana su yi gaskiya saboda haka malaman senegal mun kere suke cewa in za su an taba yin jam'iyya ta musulmi lokacin da aka karbi mulkin kai a senegal to da aka yi jam'iyyar ta malamai zalla malamojin tamanin da wani abu to shi kenan gwamnatin da yake kafin ne shugaban gwamnatin sai ya kunsa kuɗi da yawa ya kaiwa wannan malami da daddare ce shugaba shugaban kasa shi ne aiko ni in zo in gaishe ka a gaya maka a gaya masa goyon bayanka da jin daɗinka da yake yi ba ruwanka da kowa daga masallacinka sai makarantarka sai gonarka baka ɓata kanka kamar Ibrahim Yas ba malami dan siyasa Allah kar a ƙara ganin ka cikin wannan taro kai ma darajar ka za ta zube aka bi dukkan yawancin malamai aka faɗi haka da aka zo taro daga ƙarshe sai ya zama ba mutane duk an ce su mutanen kirki ne ba ruwansu da komi daga gonarsu sai masallacinsu sai makarantarsu ba kamar ibrahim ya ba kai malami ne amma kana magana siyasa shau yace ka ga wawaye wai da sai na umaru ya zauna a masallaci da gona addinin zai zo Senegal? sai na umaru waida ya zauna kan buzu ya zauna a masallaci daga shi sai gona inda akwai gona a madina kuma akwai na dabino sai makaranta addinin zai zo Senegal? dole ne a yi magana dole ne a yi magana akan addini dole a yi magana siyasan musulmi dama abinda zai ɗaukaka musulunci shi ne siyasan musulmi abin da zai rushe musulunci ba siyasar musulmi ba to shi kenan sai a bar masu siyasar duniya su yi ta magana masu siyasar addini kar su yi magana balle su ba da amsa dole su ba da amsa ko wai in sun ba da amsa wai sun shiga siyasa malami ba a san shi da irin wannan maganganu malami abin da aka san shi da shi makarantarsa masallacinsa gonarsa almajiransa shi kenan malamin kirki kenan ba kamar ibrahim yansa ba kana malami kana siyasa wai abin da shi kiran mutane zuwa ga addini zuwa ga aikata gaskiya a bar ƙarya a bar zalunci a yi zikirin Allah a yi salatin annabi a bai da hankali wajen gaskiya da adalci wai shi ne ya shiga siyasa la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu da inda ibrahim ya suke din nan nan muke za mu zauna a masallacin za mu je gonar za mu je makaranta kuma za mu je duk inda ake magana za mu yi magana amma ba ba hawan gurin ba ba za mu yi magana da sunan siyasa wance ba da sunan addini za mu yi magana mu bayyana gaskiya mu jawo hankali mu faɗi abin da yake sharrin da yake cutan mutane to hakika babban bala'i babu kamar musulmi ya zagi musulmi ya dan uwansa ce masa kafiri su waɗannan kin izara kamar yadda wancan dan siyasa ya faɗa in mun je can makka su je suna gaishe mu akramakallahu akramakallahu yanzu dai komai yayi daidai an haɗu an haɗa kai yan isara suka gaishe shi junansu suka je suka yauje shehu tijjani sun je gaishe shi shehu tijjani wadan shehu ya aka yi shehu tijjani dan shehu ya je makka ma tukuna kun ce ba musulmi bane mu ya aka yi muka je ma makkan tukuna waye ba mu visa tunda mu ba musulmi bane a Najeriya tunda ba musulmi bane waye ba mu visa muka je makkan ma tukuna daga nan ai ƙarya ta faru ko da mu ba musulmi bane ai ba za ba mu visa ba duniya tana hauka ne ko makka suna hauka za su ba mu visa muna ba musulmi ba tijan izala suka gayya kon ba gaba ɗaya suka je sun gaida shehu tijani dan shehu a me ya kai su wa suka gayar ina maganar da suke faɗa to su muna hurci da neman kuɗi da tsodo da kuɗai shi suka za a gaba mu kuma addinin mu babu wannan babu wannan gaskiya za mu faɗa wanda za mu iya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastayyihu bi lisanihi fa illam yastayyihu bi qalbihi fa dhalika tawhid iman duk wanda ya ga mummuna abu ya fito fili ya faɗa ya faɗa da harshensa wato malam kenan a Najeriya ya hana da hannunsa tukunna domin mu yi hana mummuna abu da hannunsa sai mutum da ‘ya'yansa ko almajiransa zai yi hana su da hannunsa in ya sha in ya kama a yaro bulala ana yi masa a gano na da hannu kenan in kuma za ka iya ba to da bakin ka kamar yadda malam yake kamar yadda yake faɗa faɗa yin nan yanzu a Najeriya to wanda kuma in kai magana ma za a kama ka daina ganinka kamar Saudiya Saudiya in ka fito kai wa'azi tukuna tambaye ka ina ne garinku kai wane ne ina ka daura auren uwarka kai mene ne waye baka izinin wa'azi waye ba to ba za a ba za a saki ganin ka ba in kai za a kashe ka ko ba za a ce an kashe ka din ba an daina dai ganin ka za ka saki to saboda haka wannan ba shine shine shiru din kenan ba saboda kana tsoro kar kai shiru sai ka yi shiru don don kada kai shiru ko kuma wata ƙasa can ba zan faɗi sunanta ba ita ita kuma malam ba zai wa'azi ba sai tambaya kai wani ne za ka yi wa'azi ai shugaban ƙasa shine mai wa mutane wa'azi tun da yake shine shugaban su shi ke da izinin yi musu wa'azi kai wani ne kai to kaga nan ma malamai ba su da iko su yi wa'azi to sai mutum ya abin da ake yi kenan da zuciyarsa alhamdulillah mu Najeriya idan ka tashi tallan sharri ma akwai masu so za su saya in ka tashi tallan alheri ma akwai masu so za su saya in ka tashi tallan gauraye ma akwai masu so za su saya saboda haka mun gode wa Allah mai gaskiya ya tallan gaskiyarsa mai ƙarya ya tallan ƙaryarsa mai haɗawa shinkafa da wake ma ya yi tallan abinsa akwai masu so Allah kiyaye mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ina nanatawa juma'a mai zuwa Allah da watakila za ta zama ita ce farkon farkon al-muharram na sabuwar shekara to za mu yi taro mu yi zikiri mu yi wazifa mu yi wa'azozi mu yi addu'a wa kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wanda muka hango asubahin zaman lafiyan ya so faruwa to Allah ya tabbatar da shi ba mu lafiya da zaman lafiya to da su jan boko haramun din sun ce sun yarda za a yi sulhu da su su kuma gwamnati sun ce a daina kaiwa hari a yi shuru babu babu farma mutane to kaga an so mu samu alamomi kenan na neman zaman zaman lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da ke mana kasar mu Allah ya mana kyakkyawan zabi Allah ya mana kyakkyawan zabi Allah karya masu neman karya musulunci Allah ya bata masu neman bata musulunci Allah ya kauda masu neman kauda musulunci Allah ya danne masu neman danne musulunci Allah bayyana da gaskiya ilala ta ƙarya albarka ne sallallahu alaihi wasallam فاتحة صلاة الفاتحة الرحمن إن الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم ورحمة الله أرمانك يا جن إذا لسأ yan izala kun je izalar taku daga nan sa'udiya kuka samu wato sa'udiya ta turo ku je najeriya ku ce mana kafirai kun isar da aikanta kenan in mun je wurin ta ko ta bamu visa ku tambaye ta wanne ne gaskiya kun ce izala ku daga sa'udiya kuka dauko ta don ku je ku yi wazi ku ce mu kafirai ne kun ce sa'udiya ce ta turo ku ku zo najeriya da sauran kasashe ku ce mu kafirai ne kun zo kuna ta faɗa ɗin kun raba masallaci kun raba aure kun raba zaman lafiya duk akan isar da aikan saudiya in ji ku to mun je kuma ta ba mu biza ku kuma ku tambaye ta wanne ne gaskiya ko da yake ita gwamnatin saudiya ta ce ƙarya ake mata an taɓa yin taro a zamanin sarki wanda ya rasu a ministocin ƙasashen waje suka yi taro suka kira shi ya sa musu albarkan taro ce kamun in ce komai zan kawo muku abin da ba a cikin ajandar ku waɗansu mutane suna kiran wahabiyawa suna tsammani in sun faɗe ka za mu ji daɗi to su bari ba ma jin daɗi wasu mutane suna faɗa mana wahabiyawa suna tsammani sun mana kirari ne za mu ji daɗi waɗansu kuma suna faɗa ne don su zage mu mun kawo fitina a ƙasa mun hana zaman lafiya a duniya to mu ba wahabiyawa ba ne mu hambaliyawa ne duk mai neman wahabiyawa ya nemi jikokin muhammad dan abdul wahabi ga sunan cikin mu suna nan su ne wahabiyawa amma mu gwamnatin saudiya mu ba wahabiyawa ba ne mu hambaliyawa ne in mun amsa cewa mu wahabiyawa ne ba mu zama ahlus sunna bi kan muna kan mazhabar ahlus sunna a daina gaya mana wahabiyawa akwai wahabiyawa cikin mu su ne jikokin muhammad dan abdul wahab ga sunan suna tare da mu amma mu ba wahabiyawa bane saboda haka ne gwamnati take wa mutane biza musulmi ta yarda da musuluncin su sai da wanda aka soke aka ce bai yarda da musuluncin su ba amadiya wanda suke suna da wai sun ce akwai annabawa bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su waɗannan ba a ba su biza amma dukkan musulmin duniya saudiya ta yarda da musuluncin sa tana ba shi biza saboda haka muke kiran yan iraran din su koma saudiyan din su binciko wanne ne gaskiyar an turo su an ce su zo su ce mana mu kafire ne kar a bi musalla kar a ciyan kanmu ko mun ji an ba mu biza to wanne za mu rike ko ba yadda ba kafiri biza ba yan izara su koma su yi ta wannan tambaya musu bayani tunda kun ce daga saudiya suka samu wannan izara ta ku ku zo ku gaya mana kafirai kar a bi musalla kar a ciyan kanmu kuma mu je wajen a saudiyan su ba mu biza akan mu musulmi ne ko ba ku tambayi wanda suka gaya muku ko yayan abdul wahabi ne wanda wasu ne gwamnati ba ko kuma gwamnatin da tabarranta ta ce ita ba wahabiya ba ce ita hambaliya ce ba ba wahabiya ba ce saboda haka a rike gaskiya a zubar da ƙarya ƙarya suke yi duk wanda ya saba wa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo nasa ra'ayi ƙarya yake yi addinin annabi a bayyane yake hijira tana da shekara goma jibril ya fito sosai kamar mutum mai farin tufafi mai bakin gashi ya zo gaban manzon Allah cikin sahabbai ba wanda ya san shi ya ce na zo tambaya ne menene islam annabi ce wanzu abin da ke gasa islam an tashar da Allah ilaha illallah wa annu muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tutiyar zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita lista da ta yi sabila islam ka kadaita Allah ka yarda da kadaituwarsa ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa sannan kai sallah kai zakka kai azumi kai haji wannan guda biyar sune islam yace to to gaskiyar ka gaskiyar ka menene iman menene kuma imani ce al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hulwi murrihi yace gaskiyar ka gaskiyar ka sahabbai suna ce mamaki kai mai tambaya kai da in an baka amsa sai ka ce gaskiyarka gaskiyarka maimakon ka ce na gamsu na gamsu a gaskiyarka gaskiyarka kai kewara mene imani kuma imani kai imani da Allah da manzonsa da dukkan manzannin Allah da dukkan littattafan Allah da dukkan mala'ikun Allah da dukkan abin da ya shafi ranar lahira da dukkan abin da ke shafi kanta da ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi ba duk komai daga Allah yake wannan shine imani to gaskiyarka to menene ihsan mal ihsan wace al ihsan wa anta abudallahi ka annaka tarahu abin da kira da ihsan wato in ka zo bauta wa Allah ka zama kaman ba kowa ba komai da ka kai sai Allah kaman kana ganin Allah ko ba ka ganin sa kamar yadda kanka kaman sarkin makafi ya gaida sarki sarkin makafi ya zo ya gaida sarki ran kai da dai yawa gaishe ka sarkin makafi sarkin makafi ya ga sarki amma sarkin makafi ya tabbata sarki na kallon sa ko to da hannunka da Allah Allah ya zama haka baka gaishe ba kawai ka tabbata yana ganin ka kai baka gaishe ba wannan shine ihsan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace to menene tashin kiyama kuma yaushe za a yi ta yace wannan tambayar da ka tambaye ni wanda ka tambaya ma wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya fa manzo Allah faɗi haka wai anan an kawo cewa ko kai tauhidi ka kadaita Allah ka bi annabi ko kai sallah ko kai zakka ko kai azumi ko kai haji in baka yi wani abu sunansa izala ba kai kafiri ne magana ta shigo cikin nan zan nana ta ko ka yi tauhidin ka kaɗai ta Allah ka yarda da annabi ko ka yi sallan ko ka yi zakkan ko ka yi azumi ko ka yi haji in baka yi wani abu sunansa izala ba kai kafiri ne izalan ta shigo nan ta shida ina ta samu shiga kenan to duk ƙarya aka kawo ƙarya kawai don a ruɗa mutane a rikirkita su don biyan bukatar waɗansu mutane musulunci guda ɗaya ne a duk duniya gaba ɗaya ba inda ake sallah wokaci shida ko wokaci hudu ko akwai akwai inda ake yin azumin ramadana amma a cikin rajab ake yin sa ko cikin shaban akwai wanda suke zuwa hajjin amma wani gari ba maka ba arfa ba duk ƙarya suka kawo gaskiya ga tana fili sai son zuciya ne dai kawai don su samu daloli su samu kuɗaɗe a faɗe su a rediyo a gansu a talabijin ƙarya suke yi gaskiya shine gaskiya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗa haka duka ya yadda da abin da ya faɗa yayi aikin sallah da zakka da azumi da haji to shine musulmi amma duk yanda yake wannan abu ƙarya ne bai da amfani sai ka izana to ƙaryarsa shi ma maganar annabi da maganar Allah shine gaskiya maganar wani mutum duk da ya rushe musulunci ƙarya yake yi nana ta tauhidi Allah ya kawo da sallah da zakka da azumi da haji in kai waɗannan ka yarda da su to kai musulmi ne ko baka shiga izala ba ba kamar yadda izala suka ce ko kai waɗannan in baka shiga izala ba kai kafiri ne mushriki to wannan ƙarya aka kawo ba gaskiya bane shi wannan dan siyasa da da aka bada labarin sa arfa ko amina ne ya faɗi gaskiya ya ce malaman nan ni ne zan musu wa'azi in kun zo nan kun ce duk abu ya zama daya dukan mun zama abu daya dukan musulmi ne amma sai kun koma Najeriya kun rika ce wani kun shiriki wani mushriki wani kafiri kada bi sallah kada ki yan kaza duk ƙarya kuke yi duk ƙarya kuke yi ni ma na muku wazi
آمين الحمد لله an kira sallah an kira sallah
غربة وانت غربة وانت
a taron rabida da ake yi a nan a saudiya kullum shehu ibrahim ne ya ba da shawara aka kafa taron an yi haji ya sarki sa'ud ya ce ina neman dukkan manya-manyan mutanen duniya wanda suka zo daga ƙasashe manyan malaman duniya da manyan shugabannin duniya aka taru da aka taru aka ci abinci aka sha shayi aka yi ciye-ciye sarki ya ce abin da ya sa na kira ku don saboda tarihi don ku sanni nima in san manyan ƙasashen duniya kuma kowa kuma ku san junanku kowa in ya ga wani ɗikiran nan mun yi taro da kai a gidan sarkin makka saboda haka na tara ku amma kamun a tashi ku sa mana wani malami ya tashi ya yi mana wa'azi a kan sha'anin da ake ciki yanzu na koran falasti mutanen falastin da ake koransu daga gidajensu da kuma mulkin kai da aka samu nasara ya koma garinsa amma ya kakkafa mana ‘ya'yanmu ya mai da su nasara ‘yan uwansa a yi mana wa'azi a kan wannan suka duba suka gani suka ce ba wanda ya cancanta yi mana wannan wa'azi sai shehu ibrahim kaula shehu ibrahim ya tashi ya yi wa'azi ya jawo ayoyi ya jawo ayoyi ya jawo ayoyi ya jawo hadisai ya jawo hadisai ya ce Allah dama ya ce li yashhadu manafi alahum ana kiran mutane su zo haji ne don su gani da idonsu su ga amfanin da Allah ya yi musu amfanin da Allah ya ba su wannan shine amfanin saboda haka mu ga junanmu mu san junanmu mu amfani junanmu mu ji labarin junanmu mu taimakawa junanmu shine amfanin wannan taro amma ina ba da shawara tarunan da aka yi yau daga yau a dinga yinsa domin dukkan inda musulunci yake nan ne tushensa reshensa ne ya je can amma nan ne tushen musulunci duk inda ya je reshensa ne ya je can haka ya kamata mu rika taruwa a nan kowane shekara muna tattauna damuwanmu na musulmin duniya a nan ina, ina kiran wannan taro ya yarda da wannan shawara sai aka ce an yadda an yadda an yadda an yadda abin mafaki sai wani mutumin najeriya yana tsammanin abin mai sauƙi ne sai ya tashi ya yi magana ya ce mu nan ba siyasa take kawo mu wannan ƙasa ba ibada take kawo mu mai neman siyasa ya yi siyasa ƙasarsu ko ya tafi wata ƙasa ya yi siyasa banda nan nan ba wurin siyasa ba ne a'a sai mutane suka ce zauna zauna zauna zauna ya zauna sai wani yaro daga iraq ya tashi ya ce malamin da jama'a suka sa shi yayi magana na farko malami ne yayi magana da izinin mutane da izinin sarki da izinin waɗannan malamai da izinin wayannan manyan mutane yayi magana kuma ta ilimi mai amfani to wanda ya tashi yayi maganar nan na biyu shi kowa yace masa ya tashi yayi magana saboda haka an- wannan taro ya kama shi da laifuka na farko ba izini yayi magana na biyu yayi magana da jahilci na uku ya soki darajar wani mai daraja ana kama shi da wannan laifi shikenan to Allah ya sa Sardauna sai ya tashi da ya tashi yi haka yi haka sorry i'm sorry sorry i'm sorry wai wai yana nema mai magana wai yana nema mai magana gafara kace shikenan shikenan ba za a kama shi da komai a shikenan shikenan to shehu shine ya ba da shawara aka wa wannan rabida tana tafiya daidai wata ran wani mutum ya zo ya yi magana shehu ya ce da da mutumin ya zauna shehu ya ce mu ne muka kafa wannan rabida mu malaman duniya ko ba mu kafa ta don jahilai ba amma in kuna barin irin waɗannan karnuka suna shigowa suna yi mana haushi ni kan daga yau zan fidda kaina cikin wannan rabidan sai shugaban shi ainihin sakataren rabidan sai ya ce shehu kai ne babanmu in ka fidda kanka ka karya mu ana ce masa muhammad surur shine farkon sakataren rabida ne muhammad surur Fa- faɗi abin da kake so shi za a faɗa abin da ba ka so ba za a faɗa ba ba za a sake bari karnuka su zo su yi muku haushi a nan ba to shehu shi ne shugaban wannan rabida kuma ana tafiya haka haka har lokacin da shi wanda ya gaji sa'ud din ah, faisal ne ya gaje shi wani ne ya gaji faisal ne faisal faisal ya ba da kuɗi ah, faisal ya aiki mutum wajen shehu ibrahim yace ina da bukata tsakanina da Allah ka roƙa mini Allah ya biya mini wannan bukata tawa in ji Faisal shehu yace to ka koma ka gaya masa ina jin ƙasar nan wai ba a son ɗan ɗariƙa ni fa shugaban ɗariƙar Tijjaniya ne ya kuma zai roƙi addu'a a wuri na sai da yaje ya gaya masa ce koma ka ce masa falyakun ma sha ni da ni dai addu'a nake sai ya ga- ya zama abin da duk ya ga daman zama ni dai addu'a nake yi mini duk abin da ya ga dama ya zama ni dai addin addu'a nace yamin fal yakun ma sha yamin addu'a nace ban tambaye shi ko shi dariƙa ne ko menene addu'a nace yamin shi to ka je ka ga masa ban je Madina ba amma zan je Madina kuma zan masa addu'a da shehu ya dawo Faisal ya kawo riyal dubu ɗari shida da hamsin ne ya bashi sai Senegal ambasadan Senegal yake shehu da ka yarda wannan kuɗin akwai inda zan sa maka su su su ta du- su ta zama dukiya har ƴaƴanka su mora shi dariya domin gudun haka suke zuwa daga Allah su tafi wajen Allah to saboda haka gwamnatin Saudi ita ba wahabiya take yi ba kuma ta yarda da musulmi kowane musuluncin kowane musulmi to saboda haka a shararan nan da suke dawowa suna kafirta mutane suka ce yi Saudiya ƙarya suke wa Saudiya su dai waɗansu ma su neman abinci ne da kafirta mutane da har da wuri da su shi bukata su suke sa su ba gwamnatin Saudiya ba ruwan gwamnatin Saudiya da kafirta musulmi saboda haka ne dama kowa ya mai da hankali wai shi in dan wa- dan Abdul Wahhab shi ya kawo wahabiya da kuma wani bazan fare ya karba nan ya ya raba wa mutane don Allah mutanen zan farko mun hakuri wai tun ba a haife su ba wani addini yake yi ba musulunci ba wa ya aiko su su zo da sabon addini ce duk wanda bai yi addini ba addinin sa na annabi ya ɓaci yau shi dan izara fa wurin sa da tauhidinka da sallarka da zakkarka da azuminka da karatun qur'aninka dukkan su gaba ɗaya in kai su in dai ba iza ba kai izala ba kai kafiri ne to in jiwa addinin dai bai faɗa ba qur'ani bai faɗa ba فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين القرآن yace duk mai tuba yana sallah yana zakka dan uwan kowane musulmi ne bace bace dole sai yayi izala ba saboda haka ina ga yawa mutane izala ƙarya ce masu ita ma sun san ƙarya suke yi sai dai neman kuɗi suke yi da ita kaman ka tadda mai wasa da maciji ana bashi kuɗi ne kace ya bar wannan wasa ba kyau ya zai ce maka ya ni ma na san baki amma in na bari zaka bani kuɗi mai wasa da wuka ko mai wasa da kura in ka ce gabar wannan wasa ba kyau sai na sani ba kyau wai in na bari zaka bani kuɗi saboda haka izala su kansu sun san ba ta da kyau amma kuɗi suke samu da ita da shaha- da shahara a gansu a talabijin a gansu a jarida a rika ce musu ustaz ko sheikh suna magana ana ki- in an kira malamai a kira su watakila ma su fi yawa watakila ma su fi magana domin kasan in lasfika tana hannun mai ƙarya ba ta hannun mai gaskiya to ba za a ji gaskiyar mai gaskiya ba sai mai ƙaryan ake jin nasa Allah ya kiyaye mana kasar mu ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رزق روا لوكacin da shehu ya yi kusan rasuwa to sai shekarar bai samu zuwa taron rabida ba sai aiki barhamu jubi je da wasiƙa da ya je da wasiƙa yace wasi ban ji daɗi ba ban samu daman halarta ba amma ina tare da ku Allah ya taimake ku Allah ya muku muwafaka taro ya kyau a yi lafiya a tashi lafiya albarka nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wasiƙar da ya bada wasiƙar aka karanta to lokacin abun ya ɓaci bin bas ya zama shine babba ya ɓaci sai aka karanta wa jama'a wasiƙar da shehu ya aiko Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya sai suka ce to lalle a rubuta wasiƙa ta amsa a bai barham jau ya koma musu da ita sai Barha- sai wannan bimba zai ce mamu an ce masa muna gaishe shi mm, taro ya gaishe shi suka ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba yanzu idan shehu ibrahim ya zo ya zan ce salamu alaikum sai mu ce barham jau ka ce ka ce masa alaika salamu shikenan wai yanzu in muna zaune shehu ibrahim ya zo ya ce assalamu alaikum sai mu ce barham jau ka ka amsa masa ka ce alaika salamu shikenan dole mu za mu rubuta wasiƙan cewa mun samu wasiƙar sa muna roƙa masa Allah Allah ba shi lafiya Allah sake tara mu da shi lafiya kuma bi ba shi ha ha ne warhamu yau da kake sa ya ganshe shi mu ce mun ganshe shi ce ba yadda ba wallahi ba yadda ba ba yadda ba wallahi yace ai sai babba zai ce ba ku san labarin shehu dan bane ku tambayi Abubakar shehu Abubakar gumu shafi kowa sanin labarin shehu ku ta- ba ku da labarin sa ku tambayi Ab- she- Abubakar gumu sai suka ce babu ba mu yadda da samitu samitu ba ba mu yadda da samitu samitu ba ba mu yadda da samitu samitu ba ba mu yadda da jita jita ba ba mu yadda da jita jita ba a nan a rabidan aka yi wannan Kana mai shehu. Ka kara lafiya shehu.
kuma Ya shehu.
a taron har yanzu aka ce ya kamata a kauda makama ibrahim domin dama ba a wurin makama ibrahim da ke ba tana gindin ka'aba ne da masu dawafi suka yi yawa aka kauda ita don a samu daman yin dawafi sai na umaru ya kauda eh, hajarul aswad din ya dawo an ya kauda makama ibrahim din ya dawo da shi inda yake a yanzu din nan yanzu kuma bukata ta sake tasowa na yawan masu dawafi ya kamata a dauke shi a mai da shi wani wuri dukkan taron suka yarda za- za a mai da shi wani wuri shi ibrahim ya ce a'a yanzu sai na umaru shi ne ya ɗauko hajarul eh, ya ɗauko makamu ibrahim ya kawo ya dasa inda yake a yanzu din nan to yanzu idan mun cire shi daga wurin ina za mu samu sai na umaru da zai nuna mana inda za mu wayar in mun cire shi daga inda yake ina za mu samu sai na umarun da zai mayar- nuna mana inda za mu mai da shi saboda haka ba a yarda ba suka ce suka je ka rubuto littafi akan magana ce ya rubuta littafin za sabilu salam fi ibqa'il maqam aka watsa da littafin amma duk da haka daga ba suka ci kai a kau da shi aka sa inji ya buga ya buga ya girgiza abu- ya ya- ya gita shi Kana mai shehu.
saboda haka shehu ibrahim ba wasa ba ne shani shehu ibrahim ba wasa ba ne shani sana allah ne dukkan masu bin sa suna bin saboda allah ne ba duk maganarsa ko kuɗi ko kuɗi ba a'a a'a saboda allah suke bin sa kuma tijaniyar gaba ɗaya fa abu uku ne ba istighfarin da zai raba ka da zunubin ka ya raba ka da shedan salatin annabin da zai kai ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da la ilaha illallah da zai kai ka wajen allah wanne ne mummuna a ciki Babu.
istighfarin da Allah ya ce annabi ma yi istighfari wasu gafiru na kana tawaba shine ba kyau ko salatin annabi da Allah da kansa shi yake sallu alaihi wasallimu taslima ko ko la ilaha illallah da mutum ba zai zama musulmi sai ya faɗa guda uku nan su kadai ne da riga tijaniya sauran duk sharadi sunan su da lissafi saboda haka Allah ya kiyan bata masu bata amin shehu Allah ya dangana mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hannun shehu Ibrahim ta hannun shehu Tijjani radiyallahu anhu sannan nana ta cewa idan mutane sun ji muna faɗin Allah in mun shiru mu sake mu mu ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun sake shiru mu ce shehu Tijjani radiyallahu anhu in mun sake shiru mu ce shehu Ibrahim radiyallahu anhu to ba wai shirka muke yi ba Allah ya san shi kadai ne Allah mu ba mu da wani Allah ban da shi wa da la sharika lahu shi Allah ya san haka wanda ake bauta ya san mun kadai ta shi ba mu da wani Allah sai shi shi kadai annabi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallama Allah ne ke wattabi'u la'allakum tahtadun duk mai neman Allah ya bi annabi Muhammadu shi yasa muke muka sashi a gaba mun yarda dukkan annabawa amma shi kadai ne annabin da muka sa a gaba shine limami shine shugaban mu muke kaunan duniya da lahira da zamu samu duka ta hanyar sa shine kofar mu ta shiga fadan Allah shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya ce ya yi wadda na tagulla wa tagu ya wasila ya ku mu ne ku ji tsoron Allah ku nemi matsa- matakala tsari zuwa ga Allah sai muka samo wali wanda Allah ya ce man yadi lahu mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida wanda Allah ya ce yadda shi shine shiryayye wanda Allah ya danka shi hannun wali mai nuna hanya wanda Allah bai yabar da shi kuma ba zai nuna masa wali ba har abada ba zai ga wali ba balle ya mika masa hannu balle ya ja shi zuwa fadan Allah to sai muka san waliyan murshidan din shine shehu mu shehu tijani radiyallahu anhu ya ba mu istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah shine dariƙar tasa bayan sharadi kuma zamani da shehu tijani ba sai muka samu khalifan sa babban khalifan sa wanda ba kamar shi shine sahibul faida shehu ibrahim radiyallahu anhu muka mai da shi matakala na farko kamun shehu tijani zuwa ga annabi zuwa ga Allah saboda haka mu ba mushrikai bane mu muwahhidai ne yanzu zan nanata dan Najeriya aka gaishe a wani a wata ƙasa kai daga ina ne sai ce daga Najeriya Najeriya wani state sai ce Najeriya wani state yace Najeriya wani gari yace Najeriya yana da hankali kuwa ha to ai haka ne wane ne ubangijinka ka ce Allah wane ne annabin ka ce annabi Muhammadu wane ne waliyin ka jagora zuwa ga annabi ka ce Shehu Tijani waye jagoran ka zuwa Shehu Tijani ka ce Shehu Ibrahim akwai shirku cikin wannan babu
ga kasar mu ga sunanta ga state din mu ga sunansa ga garin mu ga sunansa ga anguwan mu ga sunansa ba kai ne ka sani ba in kai fa- in ka wadi haka ai kowa ya san kai mai hankali ne to alhamdulillah mun gode wa Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih ƙara lafiya shehu والخاتم لما سبق ناس الذي بالحق والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله الكريم اجمعين shekara ta tafi karewa Allah ya yafe mana laifukan da muka yi cikin wannan shekara Allah ya yi mana bala'o'i Allah ya yi mana laifukan da muka yi wannan shekara Allah ya karba mana ayyukan mu masu kyau na cikin wannan shekara shekara da muka fuskanta Allah ya samu shiga lafiya mu yi ta lafiya ta zama shekara alheri shekaran zaman lafiya da kwanciyar hankali shekaran yayi bala'i albarka na sallallahu alaihi wasallam da kashe shi da kashe Ibrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad والخاتم لما سبق من السلك والهدي والهادي الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة. الحمد لله رب العالمين saka da alkhairi ƙara lafiya alhamdulillah